إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المستمعين الكرام أيها المسلمون اعلموا أيها المسلمون إن من أعظم معاني الرجولة في الإسلام أن يكون الأبد صادقا مع الله جل وعلا مطيعا له سبحانه لا يتردد لحظة واحدة في أن يبدل ماله ونفسه في أن يبدل ماله ونفسه نصرة لدين الله فالرجولة طاعة لله فالرجولة مروءة فالرجولة موقف والرجولة صدق والرجولة نبل والرجولة الشهامة والرجولة مروءة ونكوة وشجاعة والرجولة بذل للنفس والمال من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل ذلك أيها الناس كان أعظم الرجال منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أيها الناس والله بالتدعيات تقوم الدعوات أيها الناس بالتدعيات والله تقوم الدعوات ولن تنمو شجرة الإسلام حتى يسقيها دعاة إلى الله بتدعياتهم وبذل كل غال ونفيس في سبيلها فإن معالي الأمور لا تدرك بالأماني ولا نصر إلا بعد النصر ولا نصر إلا بعد الصبر أيها الناس فلكم ضحى الصحابة رضي الله عنهم في سبيل إقامة هذا الدين وإيصاله للعالمين فبذلوا أنفسهم في سبيل هذا الدين فبذلوا أنفسهم في سبيل نصرته أيها الناس فكم ضحوا نومهم وراحتهم وهناءة بالهم وضحوا بمتئتله بأولادهم والتلذذ بروحات براحتهم واستقرار في أوطانهم وعاشوا حياة الخشونة والتشقف وحياة الارتحال والتنقل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أيها الناس فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم أيها المستمعين الكرام والصلاة والسلام على حبيب المصطفى الكريم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء kasantuwar lokaci ya riga ya tafi kuma hukumar tana da yawa abinda na ambata a cikin kuwa shi ne mahalli shi ne kuma saurari bayan Allah na ambata a cikin kutuba ina mai ambata cewar ina min azami wato daga cikin mafi girma mafi girman ma'anar zama ɗan adam namiji mafi girman kalmar kalma ta namiji musamman a cikin musulunci shine bawa ya kasance mai gaskatawa tare da Allah subhanahu wataala shine ka cika namiji baka zan namiji ba lokacin da gaskiyarka da Allah tana ɗan ka'ar kaɗan ko gaskiyarka da ubangiji ba ta da dama ko kana shakka cikin gaskata Allah subhanahu wataala to baka zan namiji ba amma a duniyar musulunci bawan Allah ka sani baka cika cikakken namiji sai ka zan mutu Allah subhana mai zunzurutun sallamawa da biyayya Allah subhanahu wataala ɗan adam ɗin da baya shakka ko kai kawo da ya tikiftar idanu musamman waran wato baza dukiya da rayi na'am da jin dadin duniya don hidima addinin musulunci baka zama namiji lokacin da baka iya sacrifice baka iya gabatar da rayuwarka jininka baka ji a ranka zaka iya bada jinin zuciyarka gaba ɗaya a musuluncin Allah to baka zama namiji ba ba kowa zai gane wannan ba sai a duniyar islama bayan Allah ku sani lallai rujula zamantaka ɗa namiji a cikinta a cikinta ake samun ɗa'ar Allah zama ɗa namiji shine dacewa zama ɗa namiji shine gaskiya zama ɗa namiji shine daraja zama ɗa namiji shine zuzurutun izza kai malamai suka ce zama ɗa namiji shine asalin muru'a ta ɗan adam da falala ta ɗan adam da shaja'a ta ɗan adam zama ɗa namiji shine sadaukar da rayinka da dukiyarka ta sanadiyar taimakon wannan addinin musulunci baka zan namiji ba lokacin da musulunci baya iya amfanuwa da kai baka zan ɗa namiji a duniyar islama ba lokacin da zulinka yana kwance na'am musulunci yana kuka yana buƙatar jini baka zan namiji ba malamai suka ce saboda haka ne ma malamai mafiya girma daga cikin mazaje wanda ya fi kowa girma daga cikin mazaje a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken namiji shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duwani namiji girma ya fi shi shaja'a ya fi duwani namiji a duniya zunzurutun jarinta sallallahu alaihi wasallama don haka ne ma tun daga lokacin da aka halicci annabi adam alaihi salatu wasalam zuwa ranar mu ta yau zuwa ranar da an yarisallahu al-arda wa man alaiha na'am ranar da Allah zai gaje duniya gaba daya babu wani ɗan namiji kamar nan don Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah mu sani wannan addini ya bayan Allah mu sani addini ne na sacrifice shine at-tadhiyat sacrifice sadaukar da jini sadaukar da dukiya sadaukar da abin da ka mallaka a duniya dan taimakon addinin musulunci wannan addinin bayan Allah addini ne na sacrifice wanda da'awar addinin musulunci ba ta girma bishiyar addinin musulunci ba ta toho ba ta girma har sai an shayar da ita da masu kira zuwa ga addinin Allah masu sadaukar da rayukansu masu sadaukar da dukiyarsu masu baza numfashinsu da musulunci ya iya numfasawa na'am mutanen da bazala kullu galin min nafisi ma indahu sahabban da mutanen da ake bukata a musulunci waɗanda suke sadaukar da jininsu da duk abin da suka mallaka mai tsada duk darajarsa duk kimarsa don mai don taimakon addinin musulunci su an mazaje bayan Allah suna haka ne ta hanyar Allah don mai fa'inna ma'aliya fa'inna ma'aliyar umur la tudduraku illa bi sabar lallai dukkanin abin da ake bukata na gina musulunci manya-manya baya yiwa sai da sacrifice hatta sarauniyar ingila ta faɗa lokacin da ta yi murnar birthday na shekara ɗari wato wato wa queen mother mahaifiyar sarauniyar ingila na karanta a time magazine tana cewa sacrifice is what victory is measured upon is what victory is measured upon da sadaukar da kai ake iya cin nasara a bangasa gwargwadon the work you do is the rent you pay for the room you occupy on earth iya abin da ka iya a ban kasar nan a duniya wani matsalar ingila take ambatawa iya gudunmawarka a duniya na'am iya nasarar da zaka iya ci a duniya kenan ita duniya ta sani mu kuma lahirar muke kallo bayan Allah mu sani ya ku mutane na faɗa a kutuba wallahi nawa ne sahabbai suka sadaukar da rayuwarsu saboda wannan addini nawa ne sahabbai suka bada rayukansu yau da mu san waye Allah ba laulahu ma arafna Allah laula sahabatu ma arafna masala laula sahabatu ma arafna masiyam laula sahabatu ma arafna mal islam ba dan sahaban nan ba da ba mu san musulunci ba ba mu san azumi ba ba mu san dukkanin shari'a na shari'ar islam ba haka za mu mutu ainihin mun zo duniya mun koma a banza ya aka aka kawo mana addini addini bai zama mun sai da me sai da sacrifice sadaukar da rai na'am na faɗa a kutuba nawa ne suka bata suka yi sacrifice din bautinsu suka sadaukar da bacci ba sa yi sahabai nawa ne suka zubar da hutu ba su san nutsuwa ba suka sadaukar da dukkanin jin daɗi da ake yi da 'ya'ya su yi wasa da yara ko su yi wasa da mata ko su kwanta da mata nawa ne ba su iya sanin lokacin da suka zauna a ƙasashensu ba sahabi ne zai musulunta yana da shekara shida shekara goma zai je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hala kaunihi ya baki yastahi an yakuna ma'al aljunudul islamiyya tagzu burin sai kasance cikin taron dandazon sahabban da su je gunya ke mutu manzon Allah ce koma gida ba kai ba shekara sa daya dawo ya kuka manzon Allah ce ba kai ba shekara sa mu ya dawo ya kuka da ya kai shekara 15 buya yawa manzon Allah a filin yaki yace wallahi sai ya mutu a gun yace ma ara nafsi illa maqtulan al yawm ba na kallon kaina sai kashashe wallahi sai na mutu da musulunci me yasa wai ya kawo mana kalmar la ilaha illallah yau da kake sallah a masallaci ka samu kanka zaka iya tsarki ka samu kanka baka iya auren mahaifiyarka babanka ba iya auren yarsa ka samu kanka ka iya wankan janaba ka samu kanka karkashin yin salati a manzon Allah ka samu kanka ribatacce karkashin igiyar addinin musulunci haka yace zai mutu sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana kuduba yace na zaga na gashi yana buya kala kauni ya tawara anin nas yana buya akan mutane nace kai ya fulan me yasa kake buya yace mun bara sun manzon Allah mi ido hudu in ya ganni wallahi zai mai da ni saboda ni yaro ne me yasa ba za ka koma ba yace wallahi saboda in ya ganni zai mai da ni so nake na mutu da musulunci ai bayin bishiyar musulunci da jinin jikina na koma ga Allah ina da saida da zan yi gayawa wato a ina ka batar rayuwarka ta duniya in ce ya Allah akan isar da musuluncinka falle yaf'alu Allahu ma yasha'u biya daga nan Allah ya aikata abin da yake so da ni haka na kama shi na kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kai shi nace ya rasulullah ga yaron nan gashi na amai da shi amai da shi yaki sau uku yace ka koma gida ya fashe da kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce an barka je ka kai yakin yana da shine mutun na farko da aka shi a filin yakin mutun na farko na faɗa a hutuba da ku a amarahum sadahabban manzon Allah sun sadaukar da gaba ɗaya rayuwarsu faka ta mana asha minhum julla umrihi mujahidan fi sabilillah suka wanda suka rayu ba su mutu ba suka ƙare rayuwarsu suna baza addinin musulunci tun daga Madina har Europe tun daga Madina har Ethiopia tun daga Madina har Bauro tun daga Madina har Sokoto tun daga Madina har Katsina akwai documented wato fact da suka tabbatar da sahabbai sun zo har cikin Najeriya Allah ƙara musu yadda sun yi haka ne dahu bifalazati akbadihim suka sadaukar da rayuwar ƴaƴansu akwai kutuba akwai wata mata tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabiya ce qutila zawjuha aka kashe mijinta dan karman la ilaha illallah tana da ƴaƴa guda biyu iyayen da ta mallaka a duniya kenan mu'as sai mu'awwas ƴaƴanta guda biyu ‘yan biyu ne, ta kai su gaban manzan Allah ranar za a je yaƙi. Allah manzan Allah ya naɗa sa'ad bin abi wa ƙasin kwamanda, ya shiga gaba yana kallon rinduna, a gaba sai ga yara guda biyu. Ya ce Masmuk, ya ce Mu'az, ya kalli hankuku sai ya ce Masmuk, ya ce Mu'awwas, ashe ‘ya'yan mata ɗaya ne. Ana cikin zaman yaƙi ya ce ba ku yaƙi ba, ya ce ya abata ya ce na'am, hal ta'rifu aba jahalin ka san me cutar da manzon Allah Abu Jahal yake cewa na marabtu limadha sa'alt me yasa kai tambaya qal yake cewa inna ummi na'am kanat tukbiruni ala annahu yu'di rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahattu nafsi idha laqituhu la ufariqu sawadi sawadahu hatta aqtulahu aw uhlika duna yace uwata ta bar labari Abu Jahil yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kawo wahayi fa hattu nafsi ni kuma nayi alkawari nam ba uwata ne ta ga mun ba ahattullah nayi alkawari a Allah idza laqituhu inna hadda Abu Jahil ido da idanu ba zan bashi ba takobi na ba zai bashi ba wallahi ko in kashe shi ko a kashe ni ina neman kashe shi ɗaya ma sai sake gaya min irin wannan maganar nafsu jawab ya ce sai yanzu ina zakami sai yanzu ina tare da mutane sai yanzu ba yara ba ne yara ne ƙanana ba su balaga ban gane su ne mazaje na'am ana zuwa filin yaƙi ana gwamzawa na ce a badarin na ce ga haza sahibu kuma wannan shi ne abokin da kuke nema halluma ilai halluma ilai ku tafi kore shi suka zabura suka tasar masa jarumi ne abu jahil su aliyu bin abi talibin ma shakkarsa suke yi su hamza da su ne abokanansa na'am suka matsar masa da sara ta gabar sara ta yamma kaiwa yake sara yake ya ji yaran sun matsar masa ya dubuɗi ma'awar sai sare marasa hannu hannun yana jele-jele na'am me ya rike hannunsa jijiya tsoka da ta rage yar kwaya ɗaya karka manta yaro ne maimakon ya saranda ya kai kansa dutsen ya je ɗora hannunsa akan dutse ya taka sauran hannun da kafarsa ya fincike sauran jinin ya fincike sauran tsokar ya fincike sauran jijiyar na'am wallahi ba a gushe ba ana duk sai da aka shi su shahidai aka dawo daga yaƙi ta nemi ina gawar ayanta ta ce Allah ya sa kara kawo su da rai Allah karka damun da su da rai Allah na ba da junansu ne ai bayi da jinin su a bishiyar musulunci ta girma yau mu kasance musulmai ماذا فعلت للإسلام what have you done to Islam what has been your contribution toward your Islam me kai aka ta musulunci tun da ka musulunta me kai musulunci tunda ka kare wato ka balaga me kake wa musulunci ka taba siyan littattafan addini ka raba ka taba bada gudumowa ka taba taku daga nan zuwa kujuru da kafa dan addinin musulunci wa ka tallata addinin musulunci a office wa ka tallata addinin musulunci a abokin kasuwarka wa ka tallata musulunci a mutanen da kake mu'amala waye taba sha'awar ka dan musulunci wata dabi'a ka taba yi dan a gani a sha'awar musulunci iya aikin da yake rage mana kenan a duniya na faɗa a kutuba bayan Allah mu sani waɗannan mutane ‘ya'yansu suka rika bayar don ku bifalazati aka ba da himu suka yi sadaukar da ‘ya'yansu aka kashe su a filin yaƙi allazi ne kutulu fil ma'arik wadda aka kashe su a filin yaƙi wallazi ne uzu na'am ta ta wata cin ta'azib sahabban da aka azabtar da su ƙarƙashin taku da wulakanci na azaba don su yi dakon kalmar la ilaha illallah bayan Allah musani amma wannan malamai suka ce ba ma wahanu wa ma da'afu wa mastakanu na'am wallahu yuhibbu sabirin ba su kasa a gwiwa ba kisa bai sa sun daina ba cin mutunci bai sa sun daina ba wulakanci bai sa sun kaskanci ba na'am izza suka ji suka kawo addinin musulunci yau muke musulmai wallahi billahi alazim ba dan Allah ya dauki alƙawarin addinin nan ba da amumudin da aka ba amanar musulunci wallahi da yanzu ba sauransa bayan Allah mu sani suka yi sadaukar da dukiyarsu fakan min maratin ya zulu fiha abubakar mala sau nawa abubakar sadda yake sadaukar da dukiyarsa manzan Allah ya yi shela sallallahu alaihi wasallam siffanta kamar yau ranar juma'a akan mumbari sallallahu alaihi wasallam a madina ya buɗi bakin sai ce ya Allah na'am ayyuhan nas ya kuta da mutane ku ba da dukiyarku za a je yaƙi ku kawo gudunmawa Allah man dallabi yi kuridun laha ƙarta na hasanan fayu za a ifa hulahu a ta'afan kafira wallahu ya ƙabidu nam wa ya basu tuwa ilahi turja'un in arziki kake gadara Allah ne mai arzikin ya basu tu yalawatawa yake yi nam wa ilahi turja'un shi kuma gare shi za a kawo zai sa kanya muku ku ba wa Allah rance mana ku ba wa Allah bashi sahabbai suka shiru ana cikin recession a lokacin tattalin arzikin musulmai ya kare waye mai arziki a lokacin mai yawa sai na usman ya tashi ya mike ya ce ya rasulallah na ba da raƙumi guda dubu ɗaya nawa ne kudin raƙumi dubu ɗaya raƙumi dubu na ba da su da kayan da yake kansu da mutum dubu masu korawa la ilaha illallah manzon Allah na kan mambari step na farko na ƙarshe na sama sai ya sake sauka sitar na biyu yace an fi kuciyar bayin Allah ta hanyar Allah abu sai na Usman ya sake tashi yace na maimaita irin wannan guda dubu da abin da yake kansu da mutane dubu da su kora shi sallallahu alaihi wasallam da abincin da su fa ya sake sauka step na wato na gaba ya sake to a ciyar ya sake maimaitawa sai da aka yi so uku da sayyidina Usman la ilaha illallah manzon Allah tsabar murna yace na'am ma darra islamu ma darra islamu Usman ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman ya ga dama ya aikata a duniya Allah ya cire mara alkalami duk abin da Usman ya aikata Allah ya cire mara alkalami na'am ba zai cutar da musuluncinsa a ofis ɗinka mai kaiwa musulunci wa ka taimaka a ofis ɗinka kujera da ka zauna mai kaiwa musulunci kasuwar da kake hawa ka taba taimakawa wa ta fi musulunta sanadiyarka amana ce wallahi ranar alkiyama sai Allah musulunci sai ya zo musulunci rai ne da shi riga ne da shi musulunci yana da rai akwai mutanen da musulunci zai shaƙe wuyansu sun cuce shi Allah akwai musulunci da zai ji kawo su gaban Allah ya Allah sun cuce ni sun cuce addininka ya Allah ba su ciye da addininka ba lokacin suna dama ba su yi wa musulunci aiki ba Allah ba su taimake ka ba ya Allah bayan Allah akwai akulba na ambata sahabban sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi ga sahabbai musulunci ya ci nasara ne da zuzurutun matasa masu ƙarfi ya ci nasara ya zaka na wannan na ba da misali akwai abu talha abu talha lamma sami'a ni da Allah lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abu talha da ya ji labari ga Allah ya faɗa a Qur'ani ba za ku shiga aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar da duke da kuka fi so a duniya abinda ka fi so the most beloved asset you have on earth or you accumulated on earth abin da ka fi bukata na dukiya a duniya ka ciyar da shi shi ne za ka shiga aljanna ba ma saraka sai ya gaggiya ba ma ba da riga sai ta mutu ba ma ba da hula sai mun washe ta ba ma ba da duk abin da muke bayarwa ba ma san ko abinci ne ba ma bayarwa wanda muke so sai ka gaji da shi ya kusa rubewa ka ce a bawa almajiri dan me yasa musulunci ba zai kama ka alahira ba dan me yasa Allah ba zai ma azaba alahira ba bayan Allah mu sani Abu Talha da ya ji labarin wannan aya Ahab abin da ya fi soyuwa a gare shi a duk duniya na faɗa a kutuba wata gona ce da shi lambu ne da shi duk madina ba mai lambu ba mai arziki ba argun da ake samun arziki irin wannan lambu ya ce ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci yana nema an ce ba za mu shiga aljanna ba sai mu yi musulunci gata ya ce na'am ya ce na ba da abin da yake ciki da abin da yake lambun nan gaba ɗaya dan addinin ka ya Allah Allah ka saida manzon Allah sai da ya kabbara sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kasuwancin nan ya yiwu Allah ya karɓi kasuwancinka ya baka aljannar bayan Allah mu sani akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq shine ar-ra'su ar-ra'su alladhi yunfiqu malahu fi sabili hadha ad-din shugaban kowa inda ce da addinin Allah ne dukiyarsa gaba da kaddara yana da 1 trillion na'am ya tattaro ta gaba ɗaya an zo jihadi za a kai kai addinin musulunci wani ware yace ya rasulullahi gata fi sabilillahi ya kai addinin musulunci gun yace me ka baro iyalanka yace na bar musu Allah na bar musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ina sayyidina Abubakar Siddiq na aljanna gashi nan zikruhu kalik ila yawmil qiyama ambatan sa hatta shin alqiyama muna ambatawa sayyidina Umar an faka nisfa malihi fi sabilillah sayyidina Umar ya je gida kan kamo rabin dukiyar sai kawo gurgurun imaninka ya je ce ya rasulullahi ga rabin dukiyata fi sabilillah wani ya je dauko rabin dubino wani tsagin dibino wata mata ta saka malafa ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ta kawo allura na'am wata ta kawo sirke wata ta ta karyo ita ce ta ba ta ce aje a yaki abin da ta mallaka kenan qur'ani ya yabe su ya yabe su har yau muna karanta a cikin sautu tauba babu lokaci bayan Allah akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi sadaukar da rayuwarsu suka mutu musamman ma a wannan addini na farko akwai Abu Dahda Abu Duhana waye abu duhana daga cikin wato abrazul wato abrazul mudafi'ina lil islam su ne manya-manyan gwarazan da suka tare musulunci suka rike garwashin wutar musulunci suka rike damuwar musulunci suka ba da jininsu aka kare musulunci aka kawo musulunci yau muke amfanuwa da shi ba sa san ransu ne are they not civilized like us ba sun bi mu wayewa sun bi mu san rayuwa yanzu na muke cikin tashin hankali mazo da suke cikin jin daɗi abu da hada me yayi ana ce masa sammaku bin aus takwabin manzan Allah ya karba a filin yaƙi na'am ya shiga gaban manzan Allah yana kisa ana kashewa ana sararsa yana sara haka yin shahada ya koma zuwa ga Allah aka koro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai a lokacin Uhud ya hau kan dutse suka hau kansa musulmai suka gudu gaba ɗaya suka bar manzan Allah suka dare akwai Talha Talha bin Zubair sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban manzon Allah kana ramiyan ya kasance maharbi ya kashe ya kashe ya kashe manzon Allah ya tare manzon Allah in manzon Allah zai lega ga me yake faruwa ya tare annabi kai karshe sai ya rasulullah kirjina shine garkuwa a cikin jikinka ya rasulullah ya shiga a harbo wallahi in an harbo kibiya zuwa ke sa kirjinsa tai bouncing a jikinsa tamanna a jikinsa saboda ka ta taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka taru manzon Allah yake cewa sahabbai wa zai kore mana man yaraddu anna hadha alqawm falahu aljanna wa zai tare mana wa'annan mutanen da za su zo su kashe ni su binne musulunci shi kuma na ce masa Allah ya bashi aljanna Abu Talha ya ce gane ce kai tsaya wani sahabi mutumin ansar ya tashi ya fincika ya shiga aka bai kashe ba wa ma zala yuqatilu hatta qutil yana yaki aka kashe shi wani ya tashi wani ya tashi sai da mutum 25 aka kai su lahira dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe Abu Talha ya karba sai da aka sare mar hannu yana laje-laje aka jefar da shi sai da da ya tara manzon Allah har sirrin abubakar suka kawo gudunmawa saboda musulunci akwai wa akwai talhatu bin ubaidallah shi kuma kibiya iya ya kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka karya masa baki aka karya masa hakwara aka juma rauni akwai ummu ammara na'am ana ce mata nusaibatul ansariya waya ummu ammara mace ce ta ga yadda aka kamo asabul mushrikuna al-islama mushrikai suka kamo kan musulunci kashe su ake yi za a binne musulunci a garin Madina na'am ummu amara ta fito ta shada mara ta dauki takobi take kisa qutilat yaduha fi sabilillah aka sare mata hannu hannu yana laje laje haka haka ta zama bata da hannu amma ya aka yi ta bada dukiyar ta ne kai shiga ta gaban manzon Allah tana mace na rantsa da Allah ta bada kariya a gaban manzon Allah kariya wai ta shiga gaban manzon Allah ta tara manzon Allah wani wani wani musulmi ya fito a guje ya wuce ta gaban ta gaban manzon Allah zai gudu sabar yaki yayi yaki manzon Allah ya kira ce ta yaka yace na'am ba da saut takobin naka da silkenka a umma ammara ta saka ya karbi silken ya saka ya zara ta zara a jikinta ta tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sare mata hannu me kai wa musulunci Allah ji kan silaka ta gumi Allah me yasa na ambata bari ka ji me wa musulunci wannan karatu ban iya karatun baki ba ban karanta abin da kuke ji ba ban yi abin da na yi ba ban samu abin da na samu a islama ba da iri na da sama da ni sanadiyar littafinsa ne bagadadiya da ya raba a musulunci an manta etis ya ta ya raba bagadadiya na'am ibada da hukunci na ɗaya na biyu na uku na hudu matasa da wannan generation din suka yi addinin musulunci cikin sauki ya koya mana har rufa ya yi wa musulunci aiki allah ya gafarta masa ya allah akwai wani bankatago has done his own best ya yi sponsorin mutane malamai sun yi karatu a kasashen duniya ya gina makarantu na addinin musulunci ko ba kuma yawa musulunci wani abu Allah ka yafa masa ya Allah akwai ire-irensu chief justice ɗahiru salako ya buga littafi da hannunsa da iliminsa ya buga littattafai ya raba kyauta na addu'o'i na askar gashi don musuluncinsa ‘yan boko ne sun kure bokon ɗaukakar sun kure ta an san su a duniya sun yi wa musuluncinsu a societinsu aiki me kai kai What have you done to Islam? Me kai wa musulunci? Lokacin na zana a wani gari Kaduna na shekara uku a gudu. Akwai general daga cikin general a Najeriya arne ne, in na faɗi sunansa an san shi. Wallahi, 20 billion naira ya bayar, that was 2005. 25 ya ba da 20 billion naira ya bayar iya cocinsa kawai, ba cocikan Najeriya ba. Cocinsa kwaya ɗaya ba su 20 billion naira a kudin da ya sata a Najeriya. don addininsa ya ci gaba me kai wa musulunci idan an ce ma ka zo ka bayar to ka bayar a musulunci ba ka iya karatu ba ka halarci ƙurani ba ba ka karantar ba baka yi wa'azi ba baka je gun wa'azi ba baka taimaka masu wa'azi ba baka ta littattafai a malamai ba baka sai motar ma'agaji ba baka sai in aka ce a ku zo ku bayar da gudunmawa a fi sabilillahi addinin Allah ka ji a ranka wai za a tara wa malaman za su yi kudi za su sa riga Allah ya tsine ma albarka Allah ya tsine ma albarka Allah ya lalace ka Allah ya lalata ka kafin ka mutu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma ila salatu kuma yarhamukumullah.